الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما لن يتي فإن قيل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر إذن أكتي أتنبيا شن سوما الجنو أن دورا مسو إذن ونن هقولي إذن ينين دا أكدورا من موما ko kuma a bisa wani yanayi daban to ba yanayin ɗaya ba ne su akwai yadda za su yi nasu kila sai ya ce sai aka ce wato an sa ga wannan tambaya ma kana min lawazimin nufusi kalhubbi walbugdi walimani waltasdiki walmuwalati walmu'adati fa nahnu wahum mustawuna fihi malam yace duk abin da ke da alaka da zukata duk wani abin da aka dora mana mu mutane wanda yake da alaka da bautar Allah ta zuci kamar so kamar ki kamar imani kamar gaskatawa kamar soyayya gina soyayya ko kiyayya waɗannan duka wasu abubuwa da suka shafi zuciya ka so Allah ka so manzannin Allah ka so littattafan Allah ka so addinin Allah ka fifita waɗannan akan duka wani abin da kake so na duniya yadda aka umarce mu da wannan su ma aljanu haka umarce su da shi su so Allah da manzansa fiye da yadda suke son iyayensu da ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu hakanan al-bughd su ki abin da Allah yake ki su ki abin da manzansa yake ki su ki abin da ya saba wa addinin Allah kamar yadda aka dora mana mu ma mu irin abinda Allah yake ki da manzansa da addininsa wal iman abinda aka dora mana na imani mu yi imani da samuwar Allah da samuwar mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai kyau kuma da kyau su ma haka aka dora musu su yi wannan imanin kamar da aka dora mana mu gaskata dukkan abinda annabawa suka zo da shi na littattafan Allah da maganganun da suka bari wanda suka samu daga Allah to haka su ma aka dora musu su gaskata abinda annabawa suka bada labari da shi wal muwalati su su waɗanda suke muminai masu san Allah su so su wal muadati su ki waɗanda Allah ya ce su ki su wanda ba sa san Allah ba sa san manzannin Allah to kaga duk waɗannan abubuwa ne ibadu ne wanda suke da alaka da zukata to da mu da su daidai wa daida muke anan fa nahnu wahum mustawuna fihi da mu da su daidai muke anan ba wani sabani yadda aka ce mu yi haka aka ce su yi wama kana min lawazimil abdani amma abubuwan da suke da alaka da gangar jiki wanda da gangar jiki ake yin su to an sani gangar jikinmu daban da irin tasu mu an yi mu da tabo su an yi su da wuta saboda haka abinda tabo yake yi ba shi lalle wuta za ta yi ba abinda ya dace da tabo ba shi zai dace da wuta ba saboda haka su ma idan an shar'anta musu wannan abun to za a shar'anta musu irin wanda ya dace da ɗabi'ar halittarsu ba lalle mu sani ba ba kuma a ɗora mana sai mun sani ba don kakace mun to ya suke yi ya ce ka guslil janabati kamar wankan janaba wa ghuslul a'dha'i fil wudu'i wal istinja'i da wanke gabobi wajen alwala da tsarki yace to su da wuta aka yi su ruwa da wuta ku ba su haduwa to ya suke wanka wani ya tsaye kai ce sai kai ba bayani yadda aljani yake wankan janaba ko aljana take wankan haila kaga ba a kallafa mana sanin wannan ba amma dai mun san cewa Allah ya kallafa musu su masu yi ibada yaya tasu ibada za ta kasance a irin wannan Allah ya bar wa kansa sani Allah ya ce babu wani abu a sama da ƙasa face yana sujada ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka sani face yana tasbihi ga Allah amma ba ma fahimtar tasbihin su rashin fahimtar tasbihin su ba zai sa mu ƙaryata suna yin tasbihi ba a wannan ginshiki da yake gabanka da fankokin nan da ƙwayaye da duk suna tasbihi a yadda Allah ya ce duk suna yin tasbihi wannan kyamarar da wannan fitilar duk suna tasbihi wannan duk wani abu da kaga in min shay'in duk wani abu littafin da yake hannunka wayar da kake mamatsawa din nan tana tasbihi amma ba lalle ka gane ba walakin la tafqahuna tasbihahu amma ba ku fahimtar ya suke yin tasbihi saboda haka su tasbihi bi hasabihim wanda ya dace da su yadda ya dace da da halittarsu to shi ne yace ka ghuslil janabati wa ghuslil a'dha'i fil wudu'i wal istinja'i wal khitan da kaciya shayi wa ghuslil haid da wankan al'ada na mace wa nahwi zalika da ire-iren wannan fala yajibu musawatuhum lana fi kayfiyatihi ba wajibi bane mu zama daidai wa daida da su a wajen yadda ake yin sa wa in ta'allaka zalika bihim ala wajhin yunasibu khalqahum wa hay'atihim koda kuwa yara taya a wuyansu koda kuwa yara taya a wuyansu a bisa yanayin da ya dace da halittarsu da kuma yanayinsu a bisa yanayin da ya dace da halittarsu da ainihin sifofinsu saboda haka su ma aljanu an dora musu ayyuka na ibada inda aka umarce su su yi wasu abubuwa aka hana su wasu abubuwa ya suke yi ya suke yi wannan kuma ba dole ne mu yi daidai da su ba a yadda mu muke yi na'am
فينكي فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أحسن السفر إن الملائكة لم يبتلوا لم يب- أو أن يحاربوا عقولهم وحاربهم بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى وإن كان لهم حكم يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع فالإنسان منا إذا غلب صبره بعد الهوى والشهوة التحق بالملائكة وإن غلب بعد الهوى والشهوة صبره التحق بالشي- بالشياطين وإن غلب باعث باعث قطعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالمعارف قال قتادة خلق الله سبحانه الملائكة وكونا بلا شهوات وخلق البهائم شهوات بلا وكون وخلق الإنسان وجعل له أكلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار فإذا ظهر فيه شهوة اللهب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه فإذا تألف فيه شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر فإذا تحرك سلطان العقل وقوي أعين بجيش الصبر ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن القلوب كما يبدو حيث الفجر ثم يتزايد الظهور ولكنها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مسالك الآخرة ومضارها بل غايته تألقها ببعض مسالك الدنيا ومقاصدها فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مسالك الدارين ومقاصدهما فتلمح العواقب ولبس لعمة, لعمة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حرمة الحرب بين داء الطبع والهوى وداء العقل والهدى والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله ولا تذر الحرب أوزارها حتى ينزل في إحدى المنزلتين ويسير إلى ما خلق له من الدارين
sannan malayin ya sake kawo wata tambaya game da wannan nau'uka na haƙuri ko kashe-kashen haƙuri ya ce fahal tushari kunal mala'ikatu fi sha'in min aksamis sabar ya gama magana akan aljanu cewa su ma suna tarayya da mu a cikin irin wannan haƙuri to mala'iku fa su ma suna tarayya da mu a cikin irin wannan nau'uka na haƙuri shi ne sai malam ya ce ƙila an sa a nan almala'ikatu lam yubtalo bi hawan yi haribu ukulahun wa ma'arifahun mala'iku ba a jarrabe su da san zuciya ba san zuciya da za ta yi yaƙin hankulansu da ilimin da Allah ya ba su bal al'ibadatu wa ta'atu lahum kan nafasi lana su ibada a wajensu da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar numfashi ne a wajenmu yadda ka san kana da buƙatar numfashi haka suke jin buƙatar ibadar Allah da yi masa ɗa'a yadda ka san ba za ka iya haƙuri ba baka numfasa ba to haka nan su ma ba za su yi haƙuri ba za su bauta Allah ba fala yutasawwaru fi haqqihim as-sabr alladhi haqiqatuhu thabatu ba'ith al-aqli wad-din fi muqabalati ba'ith ash-shahwati wal-hawa don haka su a tattare da su ba a fahimtar wani abu sunan shi haƙuri wanda haƙiƙanin samu a wurinmu shine dalili na hankali da na addini ya jajirce ya jure a gaban wajen fafata da dalili na sha'awa da na san zuciya ba iski ne motive abinda ke tun kuɗa ka kai abu su ba su da shi wannan ballantana a yi batun haƙuri irin wanda mu muke magana a kansa mun ce haƙuri ka danna zuciyarka ka hana ta yin abin da san zuciyarka yake so shi ne haƙuri to su ba su da san zuciya ba su da wata sha'awa da har za a ce sha'awa ce da ta saba wa dokar Allah ballantana a ce su yi haƙuri don Allah ka su yi ba su da ita a nan za mu ga ibn qayyim yana magana akan haƙuri wanda mutum ya dage ya ga cewa ya yi aiki da hankalinsa ba ya aiki da abin da zuciyarsa take riya masa ba abin da hankalin yake gaya masa ya yi rinjaye a kan abin da san zuciyarsa yake gaya masa wannan shi ne haƙuri yayin da mutum ya cimma wannan to ya samu haƙuri yayin da ya bari zuciyarsa san zuciyarsa ya rinjaye shi ya rinjaye hankalinsa ya yi abin da ya saba wa abin da hankalinsa yake gaya masa to a nan alama ce ta rashin haƙuri rashin shaidan ya yi nasara a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ɗan adam hankali ya ba shi hankali hankali wani abu ne wanda yake ba shi da matsala ko kaɗan a tare da shi hankali hankali ba ya tare da matsala kamar linzami ne na zuciya hankali shi yake wa zuciya linzami irin ka san abin hawa wanda raƙumi abin nan a doki ko jaki ko raƙumi ana sa masa linzami yana tafiya an so tsayuwarsa a ja ya tsaya to hankali linzami yake wa zuciya yake wa annafs annafs tana da sha'awat tana da shahawat tana da shahawat shahawat akwai akwai shahawat sahiha sha'awa wacce take ɗabi'a ce da Allah ya halicci kowane ɗan adam da ita sha'awar in ya ji yunwa ya ci ko bai ji yunwa ba kwalama ta sa ya ci wannan sha'awa ce yana da sha'awar ya sha in ya ji kishi ko ya ga wani abu da ya masa daɗi ya ɗauka ya sha sha'awa ce yana da sha'awar ya samu yanci yana da sha'awar ya yi magana yana da sha'awar ya saurara in ana faɗa wadda duk sha'awa ce da take da alaƙa da zuciyarsa haka ne yana da sha'awar ya aure waɗannan duk shahawat ne wanda suna daga cikin gara'is taba'i na ɗan adam Allah ya riga ya gina ɗan adam da su to amma ya sa musu iyaka bai sakan ma ɗan adam wato zuciyar linzami ta yi duk abin da take so ba cikin waɗannan abubuwa shi da sha aka ce ka ci halal ka sha halal kakka ci haram ko da zuciyarka tana so kakka taɓa ɗabi'a ce ta kaci to sai aka halatta maka kulomin tsayibati ma razaqnakum kulomin ma fil ardi halalan tayyiba wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin an baka dokar an baka damar ka ci saboda ɗabi'a ce amma kakka wuce iyaka in ka wuce iyaka kuma ka fita daga hududin inda shari'a ta aje ka sai yasa Allah ce lazina kafaru lazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum shin da dabba take yi ciye-ciyen da take yi ba shi da hudud duk abinda ta gani tana so kawai za ta ci ba maganar ya halatta ko bai halatta ba na ta da an mata izini ba ai mata izini ba to kafiri wanda ba abin doka Allah shi haka rayuwarsa take zai biya wa zuciyarsa abin da take so kawai sai yasa Allah ya ce kamar yadda dabbobi suke suke ci an fahimta saboda haka ita zuciya tana da sha'awa sha'awan nan akwai ta sahihiya amma kuma idan hankali bai mata linzami ba to tana iya wucewa ta kai ga abinda Allah ya hana mata mutum yana da matarsa ta aure amma ya tafi ya zina kaga Allah ya bashi abinda zai zai zai biya sha'awarsa amma ya ketare zuwa zuwa haramu to shi hankali amfaninsa ga dan adam shine ya rika yi wa zuciya linzami ya yi mata linzami ta fuskar nau'in abin da za ta yi amfani da shi na sha'awarta abin da take sha'awa to ya yi mata linzami ya ce to abu kaza abu kaza shi Allah ya halatta miki wanda a bisa halittar da Allah ya yi miki wannan abin ya isi ya biya miki sha'awarki domin hankali ba zai hana zuciya gaba ɗaya sha'awarta ba don in yi haka to kuma zai cutar da ita shi yasa dan adam ba a hana shi ya ci ba ba a hana shi ya sha ba ba a hana shi ya mallaki abin hawa ba ba a hana shi ya aure ba a hana shi ya saurara ba a hana shi ya magana ba ba a hana mishi yanci ba amma kuma an sa masa iyaka ba a yadda ba dan kawai ya ci abinci ya cuci wani shi ma wani din nan ai mutum ne don me zai cutar da shi shi in kowa zai haka an koma kamar dabba kenan to shi hankali yakan iya zama mai ƙarfi ta yadda koyaushe zuciyar nan zai iya mata linzami zai iya zama ko mai rauni tafi ƙarfinsa ko ta yaudare shi ma ta ina take yaudararsa ta hanyar ta ƙawata masa abu mara kyau sai ya gan shi mai kyau saboda shi a ɗabi'arsa ɗabi'a ce mai kyau yana tare da abu mai kyau to sai zuciya ta ƙawata wa rai abinda take so bal sawwalat lakum anfusukum amra zuciyarku ce ta ƙawata muku ta yaya hankali yake samun ƙarfinsa hankali yana samun ƙarfinsa daga shekaru shi yasa hankalin babba baya daidai da hankalin yaro ƙarami yana shekaru hankalinsa yana ƙara cika sannan da gogayya da shigi da fice da mu'amala da mutane da faɗi tashi yana ƙara sa hankali ya samu gogewa ya samu ma'arifa ya samu khibra wannan khibrar da zai samu za ta ƙara masa ƙarfi ne wajen yi wa zuciyarsa linzami akan abin da take so ta yi na sha'awarta an fahimci wannan saboda haka ma'arifa da khibra duk suna karawa hankali shi yasa abinda mutum zai yi yana yaro in ya girma in aka gaya masa sai shi ma abin ya bashi dariya saboda tunani bai zo masa ba a lokacin a bahaushe yana cewa abinda babba ya hango yaro ko ya hau da ba zai gano shi ba saboda saboda hankalinsa ya fi cika wannan shekaru sannan babban abin da kuma yake cika masa hankali fiye da haka ya sa hankalin ya yi ƙarfi shi ne sanin wahayin da Allah ya yi wa annabawansa da zama yana da ilimi na addini ya san abin da Allah yake faɗa ya san abin da Allah ya yi umarni da shi da abin da Allah ya hana sanin shari'a yana ƙarawa hankali ƙarfi wanda zai iya fuskantar son zuciya kuma ya galaba a kanta to gwargwadon yadda wannan ma'arifa da wannan ilimi suka yi rauni tattare da hankali gwargwadon yadda ita kuma zuciya wani lokaci za ta yi galaba a kansa an gane sai ka ga mutum gashi kamar mutum a ce kai ga ka da hankalinka da hankalinka amma ka yi kaza ka yi kaza wato ana mamakin ya aka yi zuciyarsa ta rinjaye hankalinsa to in ka bibiya sai ka samu ko dan shaye-shaye ne kaga ya ya ya lalata hankalin ko ka samu wato kifaffan jahili ne bai baya fahimta komai ko ka samu yaro ne kankani shekarar ka nawa ce shekara ta 20 shekara ta 25 yaro ne karami saboda haka hankalin nashi bai gama cika ba a nan za mu ga yadda ibn al-qayyim ya dasa mana abin na yi wannan bayani ne don ku fahimci ya abin yake hankali yana yi wa zukata linzami daga soye-soyen su sha'awa-sha'awacensu ta fuskar abin da za su ɗauka su yi amfani da shi ta fuskar lokaci lokacin da ya dace su yi amfani da abin don ba kowane abu ba ne zuciyarka take so za ka barta ta yi shi a kowane lokaci yanzu za ka ga cewa kana son cin abinci ba za ka zo kana ba haya ba kana cin abinci da wannan bai dace da kai ba ba za ka zo babban mutum ba ya fito tsaye yana cin abinci cikin jama'a ko ya je tsakiyar kasuwa babban mutum ko a ce sarkin gari a ganshi a tsakiyar kasuwa an zuba masa wake da shinkafa yana ci saboda ka ko yana son wake da shinkafar ya ganshi a tsakiyar kasuwa ana rabawa hankalinsa zai gaya masa wannan ba gurin cin ba lokacin ka bane da gwargwadon abin da mutum zai ci aka bar shi abin nan za su iya wuce iyaka gwargwadon meye ya kamata ka yi zaka kakka wuce iyaka wa kulu washrabu wala tusrif ka ku wuce iyaka to duk hankali yana sa wa zuciya wannan linzamin ba zai hana ta abin da take sha'awa ba amma kuma zai batta ta yi abin da ta ga dama ba to shi ne ya ce to su mala'iku asali ba su da sha'awa sha'awace-sha'awace irin namu sannan ba su da san zuciya shi san zuciya wani abu ne wanda kwata-kwata ba a san a sami shi tare da mutum hawa an gane ba a san a sami shi tare da mutum sha'awa wannan akwai tare da ɗan adam amma kuma tana da iyaka tana da linzami da aka yi mata tana da hudud to shine malam yace su mala'iku ba su da wannan wa in kana lahum sabrun yaliqu bihim duk da suna da hakurin da ya dace da su wa huwa thabatuhum shine jajircewa su wa iqamatuhum ala ma khuliqu lahu da tsayawar su akan abin da aka halicce su dan shi min ghairi munaza'ati hawan aw shahwatin aw taba ba tare da san zuciya ko sha'awa ko dabi'a tana fusgar su ba san zuciya sha'awa dabi'a shi a tsabu a baya can mun yi magana kan a tsabu a ɗabi'a abu kana yin sa yau da gobe zai zama ɗabi'a zai zama sajiya abinda ka saba yin shi yau da gobe zai zama sajiya sha'awa abinda kake so ranka take so abinda ranka take so sha'awa ce haka nan hawa wani abu da yake ya karkacewa daidai kuma zuciyarka tana son shi to su ba su da wannan ballantana har su tsaya suna kokawa da yadda za su rinjayi wannan fa'ilfal insanu minna idza galaba sabruhu ba'ithal hawa mutum ɗan adam daga cikinmu yayin da haƙurinsa ya fi ƙarfin dalili na shan zuciya wa shahawati ko dalili na sha'awa iltahaqa bil mala'ika to sai ya haɗe da mala'iku anan ya shiga sahun mala'iku wa in galaba ba'ithul hawa wa shahawati sabrahu iltahaqa bish shayatin idan kuma dalilin son zuciya da sha'awa ya fi ƙarfin haƙurinsa to sai ya haɗe da shaiɗanu wa in galabat ba'isu tab'ihi idan kuma dalilin ɗabi'a ta yau da gobe min al'akli kamar na ci wa shurbi da sha wal jima'i da tarawa ya gallabi sabrahu haƙurinsa iltaka bil baha'imi to sai ya zama ya haɗe da dabbobi saboda haka wanda hankalinsa yake masa linzami daga abin da zuciyarsa take gaya masa ko sha'awa-sha'awan zuciyarsa yake aje ta a daidai haddinta baya barinta ta zarme to wannan shine yake cikin sahun mala'iku amma wanda zai sai karwa zuciyarsa linzami yayi abin da ta yi abin da ta ga dama ya ba wa ransa duk abin da yake so ce an masa tsara masa na sai ya ce kaga ni fa duk abin da nake so ba wanda isa ya hana ni to wannan kawai ka riskar da shi da shedanu ce duk abin da nake so ma'ana zuciyarsa take so ba wanda ya isa ya hana ni to wannan zuciyar tafi karfin tafi karfin hankalinsa zace qala qatada qatada ibnu da'amatu salusi ɗaya daga cikin manyan malamai na tabi'ai yake cewa khalaqallahu subhanahu almala'ikata uqulan bila shahawat Allah ya halicce su masu cikakken hankali ba sha'awa wa khalaqal baha'ima shahawatin bila uqul ya halicci dabba da sha'awa amma ba hankali wa khalaqal insana sai ya halicci dan adam waja'ala lahu aqlan wa shahwa amma ya sanya masa dubin ya sa masa hankali ya sa masa sha'awa ya sa masa sha'awa amma ya sa masa hankali da zai rika yi wa sha'awar salin zami in ya bar shi to zai zarme wajen wajen sha'awa ya ce faman galaba aqluhu shahawatahu fa huwa ma'al mala'ika wanda hankalinsa ya fi ƙarfin sha'awarsa yake danna sha'awarsa to wanda yana tare da mala'iku wa man galabat shahawatuhu aqlahu fa huwa kal baha'im wanda kuma hankalinsa yafi karfin sha'awarsa tafi karfin hankalinsa to wanda yana tare da dabba da shi da dabba ba su da bambanci to shine malam sai yake ƙara bayani yace walamma khuliqal insanu fi ibtida'i amrihi naqisan ay naqisal aqli lam tukhlaq fihi illa shahwatul ghidha allati alladhi huwa muhtajun ilayh yayin da aka halicci dan adam wato farkon zuwan jariri duniya hankalinsa babu babu ba binna to sai zanto Allah bai sa masa wata sha'awa ba sai ta abincin da zai ci wanda shi zai gina gida da abin nan saboda haka da ya fado zai fara ihu a bashi nono saboda wannan wani abin da yake sha'awa ce da ta shafi tsayuwar rayuwarsa sai Allah ya sa masa wannan an gane amma bai sa masa sauran sha'awa ya sa masa san san san kudi san dukiya san sai na wani jariri zai san ma da wani abu dukiya alladhi fa sabruhu fi hadhihi alhala bi manzilati sabil albaha'i hakurin sa a irin wannan yanayi kamar hakurin dabba ne yadda kaga dabba ita ma ai tana ci tana sha abin da yake kuluna wa yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulu al'an'am wa laysa lahu qabla tamyizihi quwwatu as-sabr li-ikhtiyar kafin yayi wayo ya fara fahimtar abubuwa ba shi da kuwa karfi na hakuri irin na zabi ba shi da shi ba shi da shi saboda in yaji yunwa ya ta kuka ba shi abinci fa idza zaharat fihi shahwatu al-la'ib idan sha'awar wasanni da cikin sha'awa da Allah ya rakka ba a jikin ɗan adam idan sha'awar wasanni ta fara bayyana a tare da shi ya fara san yin wasa to anan ista'adda li quwwati sabr li ikhtiyari ala da'fiha fihi to anan ya fara samun kuma zai fara samun hakuri na zabi amma dai mai rauni yana son abin wasa zai nuna yana so wataƙila aka lallashe shi kuma ya haƙura amma fa ba kasafai yakan haƙura ba haƙurin yana da rauni zai yi ta ihu sai an bashi amma kuma da ƙarshe zai iya haƙuri kaga sabrul ikhtiyari ya fara samuwa tare da shi saboda wata sha'awa ta ƙara samu ta samu tare da shi fa idza ta'allaqat bihi shahwatun nikah yayin da ya zama ya balaga sha'awar aure nikah ta fara bayyana tare da shi ظهرت فيه قوة الصبر فأنا شيما الصبر النفساني سيفار بينا أكنسا صبر الاختياري فارا هقولي شيما أنا ذابي هل لوكتشند الله سبحانه وتعالى زي باش أولي فإذا تحرك سلطان العقل وقوية إذن سروتر حنكلي ta motsa kuma ta yi ƙarfi a tare da shi o'ina bi jaishi sabri sai kuma a taimaka ma wannan haƙurin wannan hankalin da rundunar haƙuri walakin hada sultana wa jundahu sai dai wannan basaraken da kuma rundunarsa la yastaqillani bi muqawamati sultanil hawa wa jundihi ba za su iya fafatawa da sarautar san zuciya ko sarakin san zuciya da rundunarsa ba su su kadai ba za su iya fafatawa ba fa inna ishraqal nurul hidayati yaluhu alaihi inda awwal sinnit tamyizi to sai haskakawar hasken shiriya da fara bayyana gare shi lokacin farkon wato farkon kaiwa shekaru shekara ta ta wayo ya fara waye ya fara wayewa ya fara wayo ya fara gane abubuwa to anan lokacin ne sai a fara koyar da shi dokokin shari'a abu kaza kyakkyawa ne abu kaza ba kyau ba kyau kana zagi mutane ba kyau ka dauki abinda ba naka ba ba kyau ana nuna masa saboda haka kamar yadda muka faɗa da farko shi hankali shi a karan kansa linzami ne kuma abin da yake umarni shi mai kyau ne shi yasa Allah koyaushe yake ce afala ta'qilun ba kwa hankalta saboda hankali ba zai ja ka abin da ba kyau ba in kaga haka to zuciya ta yaudare shi ta kawata masa wani abu ya ganshi ya ganshi abin muna ya ganshi kyakkyawa amma a ɗabi'ar hankali da Allah yayi lafiyayye ne shi yana je sa mutum ne akan hanya mai kyau shi sa Allah ya sanya shi manatsu taklif idan mutum ba shi da hankali ma ba a dora mishi komai akan sa na shari'a saboda abinda zai masa wato zai zai masa jagora babu shi a tare da shi saboda ka abin nan karfin hankali ake fara samu sannan kuma shari'a ita kuma sai ta zo ta haska masa sai ta zo ta haska masa saboda in babu hasken shari'a to hasken hankali shi kadai ba zai isa ba dole sai da hasken shari'a mutum da yadda yake gani da idan satar idan ka sa shi cikin duhu babu hasken rana to wannan ganin nashi ba zai masa amfani ba gashi dai yana da ido idan nan kuma na gani ne amma idan yace yana cikin duhu to idan ba zai amfani ba amma da zarar ka fito da shi inda hasken rana yake to idan zai yi amfani to ido kamar hasken hankali ne rana kuma kamar hasken shiriya ce hasken hankali ba zai yi amfani ba sai da ido kamar yadda in babu idan ko an kai shi rana ba za ta yi masa amfani ba haka nan in babu hankali ko da shari'a ba za ta yi masa amfani ba shi sa aka sauke masa shari'a an fahimci wannan to saboda haka da zarar hankalin nasa ya fara samuwa ya fara abin nan to sai kuma hasken shari'a ya fara haskaka masa yayin da ya fara girma wa yanmu ala tadrij ila sinnil buluk hakanan zai rika tafiya a hankali a hankali har ya kai shekarun balaga kama yabdu khaytul fajri kamar dai yadda hasken alfijir yake farawa kadan kadan thumma yatazayadu zuhuruhu sannan yayi ta bayyana yayi ta karuwa yayi ta karuwa har zuwa lokacin da kuma gari zai waye ولكنها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مساله الآخرة ومضارها sai dai wannan hasken shiriya a nan yana nufin shiriya ta ta ubangiji da yake sanya wa yaro halaka fasawa wallazi qaddara fahada kowane abu Allah ya halicce shi ya daidaita shi kuma ya kaddara masa ko sannan ya shiryar da shi yadda ya shiryar da kowace halitta yaro tun karami ya fara nuna masa abin da ya zama larura kamar abin da zai sha na nuna mahaifiyarsa to kuma yana fara hankali yana shigo masa to kuma yana ƙara gane abubuwan da za su cutar da shi da wanda za su amfane shi saboda in ya taɓa wuta sau ɗaya ji zafi to ba zai sake taɓa ta ba don abin da ya taɓa shi ko ya yi amfani da cutar da shi to ba zai guje masa in ba ya ta ya gushe shi to ba zai ƙara cakular ta ba da farko watakila ya ga kamar abin wasa amma da zarar ta cakushe shi to kuma daga ranar da inda ya ganta sai dai ya fita a guje haka haka haka zai yi ta ganewa har abin ya ya cika to shine yace to amma duk da haka wannan shiriyar shiriya wannan shiriya kauniya qadariya da Allah yake sa wasa shiriya amma ce to wannan shiriyar qasiratun ghairu mustaqilla takaitacciya ce takaitacciya ce غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها ita kadai wannan shirya ba za ta sa riski abinda yake maslaha ta lahira da abinda yake zai amfane shi a lahira ko zai cutar da shi ba ba zai iya sani ba bal ghayatuha ta'alluquha bi ba'd masalih ad-dunya wa fasidiha gayar matukar wato makurar wannan wannan shiriyar da zai samu shine ta nuna masa abinda yake maslaharsa ta duniya ko abinda zai cutar da shi saboda haka zai iya gane abubuwa da ya suke na amfaninsa zai kuma iya gane abubuwan da za su cutar da shi amma ba zai iya sanin me zai yi ya samu yardar Allah a lahira ba me kuma zai yi Allah ya fushi da shi ya cuta a lahira ba ba zai kai ga sanin wannan ba da wannan hankalin shi kadai fa idza talat alaihi shamsun nubuwa to idan hasken rana ya fito masa war risa hasken annabta ya fito masa ko ranar annabta ta fito masa war risalati da sako na ma'aiki wa ashraka alaihi nuruha haskenta ya haskaka shi ra'a fi dawiha tafasil masalih ad-darain to a cikin wannan hasken zai ga bayanin maslahar ta duniya da ta lahira daki daki wa mafasidahuma da abinda suke yake cutarwa ya ga bayanan su daki daki fatalan mahal awaqib to sai ya hango aqiba sai ya hango karshen al'amari wannan shine bambancin aiki aiki da hankali da kuma aiki da zuciya shi hankali kamar yadda muka ce yana ƙara ƙarfi ne da tajriba da sanin yau da gobe da gogayya da sanin al'amura na rayuwa hankali yana ƙara ƙarfi don haka shi hankali koyaushe yana hango aƙiba yana hango ƙarshen abin mai zai haifar hankali ne yake wannan amma ita zuciya sha'awar da take gabanta kawai take so a biya mata an fahimta sauraka mai hankali kullun yana daga cikin abin da hankali yake yi wa zuciya wa'azi da shi akan ta haƙura da abin da take so gaya mata irin abin da take so din zai haifar mata nan gaba za ta zai gaya mata awaki abin nan da kike so ku yi a yadda na sani a rayuwar yau da gobe zai iya haifar miki da abu kaza saboda ita rayuwa al'adas abubuwa ne suke faruwa da sababbinsu da natijarsu duk sababi zai bayar da natija ne ɗaya wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas haka rayuwar take iri ɗaya ce abinda wasu suka yi ya haifar musu da to wasu ma in suka yi irin wannan zai harfar musu da irin wannan shi yasa Allah ce fa'tabiru ya ulul absar ko masu basira masu hankali ku lura ku dau izina da haka Allah yake bada labarin annabawa dan su zama ibra kad kana lakum laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a tarihin annabawa da al'ummomin da suka wuce da Allah ya baku Allah ya ce akwai ibra akwai izina ga masu hankali saboda shi hankali kullun shi yake hango aqibar abu amma zuciya abinda take so so take yi ta cimma bukatarta sannan bukatarta ba ta da iyaka abinda zuciya take so na sha'awa baya da iyaka sai dai hankali ya mata iyaka da shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law kana libni adama wadiyani min zahabin labtaga lahumma thalithan wala yamla'u jawf ibn adam illa turab da dan adam zai zanto yana da kwazazzabo ko kwari cike da zinari nashi ne sai ya je yana san na biyu na ɗayan nan ko da kuwa zai gama rayuwarsa a duniya bai kashe wannan ba amma sai ya je yana san na biyu in ya samu na biyun sai ya je yana san na uku ba iya nan abin ya tsaya ba annabi da ya faɗi iya na uku bai ƙara na hudu ba bai ƙara na biyar ba amma haka ɗan adam yake kuma nan ya baka misali ne in yana da na ɗaya to zai so na biyu in yana da na biyu zai so na uku yana na uku zai so na hudu in yana da na hudu zai so na biyar shi yasa a ƙarshe annabi ce wala yamna ujawfa ibn adam illa turab ba abin da zai cika cikin dan adam sai ƙasa ma'ana sai mutuwa ita ce kawai za ta yanke masa buri ita ce kadai za ta yanke masa buri saboda haka ita shahawatun nafs ba ta da ba ta da hudud ba ta da iyaka hankali da shari'a su suke mata iyaka an fahimci wannan karatu ta'ayyub to shi yasa yake cewa fa idza tala'at alaihi shamsun nubuwa war risalati وأشرق عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمح الأواقب سيهنغو كريشن الأمرية يكي كسنشيوا ولبس لأمة الحرب تسيسا كاين ياكي لذي كان كنسا wa akhadha anwa' al-asliha ya dauki dukkan makaman da zasu yi amfani a wannan yakin wa waqa'a fi hawmati al-harb bayna da'i at-tab'i wal-hawa wa da'i al-aqli wal-huda sai ya shiga fagen gwagwarmaya fagen daga fagen yaki tsakanin abinda dabi'a da san zuciya suke kiran sa gare shi da abinda hankali da shari'a kuma suke kira saboda haka yana tsakiya ga abinda hankalinsa yake gaya masa da shiriyar da Allah ya saukar da wannan ba suke cewa gashi gashi gashi gashi a hankalci abinda ba da a shari'ance ba daidai bane nan kuma ga abinda ɗabi'arsa da sha'awarsa su kuma suke gaya masa abin nan ka tashi kai ka kwato mu kanka yanci ka kwato mu kanka kaza kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza sha'awar ci da sha da yanci da magana duk waɗannan da sauraro duk waɗannan abubuwa ne na buƙatar ɗan adam na'am amma suna da hudud ba ka ba koyaushe kake son yin magana ya dace kai magana ba akwai abin da aka yadda ka saurara akwai abin da ba a yadda ba ka saurare shi wal mansuru man nasarahu Allah yace to wanda yake mai cin nasara shine wanda Allah ya bashi nasara wal makhzulu man khazalahu Allah tababbe kuma shine wanda Allah ya tabar da shi wala tadau al harbu awzaraha yaqi ba zai lafa ba hatta yanzila fi ihdal manzilataini haka dan adam zai yi ta fama tsakankanin abinda hankalinsa da shiriya suke gaya masa da abinda san zuciyarsa yake gaya masa haka zai su yi ta fafatawa har lokacin da yaƙi ba zai lafa ba har lokacin da zai sauka ɗaya daga cikin masaukansa biyu wa yasira ila ma khuliqa lahu min ad-daraini ya kai zuwa ga abin da aka halicce shi dominsa na gidajen nan guda biyu aljanna ko wuta saurakan rayuwar ɗan adam duka a haka take tafiya a cikin irin wannan gwagwarmaya tsakanin abin da hankali da shari'a suke cewa ɗan adam kai da abin da kuma san zuciya da sha'awa suke cewa ɗan adam kai to haka za a yi ta fafatawa wanda hankalinsa da shari'a suka rinjaye suka rinjaye wannan to shine zai samu rabo babban rabo qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir law kunna nasma'u nasma'u mene nasma'u suna jin wahayi suna jin karatun da ake suna jin shari'ar da ake gaya musu shine as-sam'u aw na'qilu ko muna aiki da hankalin da Allah ya ba mu ma kunna fi ashabis sa'ir ba za mu zama cikin yan wuta ba saboda haka abinda zai ya jawo musu shiga cikin wuta shine sun yi watsi da hankalinsu sun kuma yi watsi da shari'a shari'a da abinda ake karanta musu na littafi abu kaza daidai abu kaza ba daidai ba kake duk sun sun sa kafa sun taki to wannan shine ya ja musu yau gashi sun shi samu tsunci kansu a cikin azaba sun yadda kuma su masu laifi ne a lokacin da yadda ba za ta yi musu amfani ba ba tarahu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir to za mu ci gaba ko lokaci ya kare to alhamdulillah abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh